صل على سيدنا محمد الفارس لما أغلق والخاتم لما وقنا إلا والعاد إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه وجاهه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الهاء أماني رسول الله عن كل هذه على رب هاد للفراز ورائه أماني رسول الله عن مكرمات وجوم الذي جوم وكل الجوائح وزير الذي دير وعين لعين فمرابة الرفة سعى في مصالح بيوم رسول الله بابي وملجئي فما مجر العبد العكير برامي نزعت لمن يبغي سلامك ويمنى يقلل عن المجرى من كل حاجب فإن رسول الله عامي سماره وقد جاء منصورا على كل قادم وقد كفي العذاب يوما تعذب وردوا لغيظ بالبلايا الفوادي وإني مع المختار في كل حالة بحب وذكر ثم ضرب المدائن فمن راجنا وسامه فهو رائش إلى ناره فلينظر بالقوادي عليه صلاة الله ثم سلامه على لبها كل الهدى والمعالي عليه صلاة الله ثم سلامه ليرفع للهادي على كل ماده عليه صلاة الله ثم سلامه لتملأ من رب الحميد جواني عليه صلاة الله ثم سلامه ليقبل سعي ثم كل المدائن عليه صلاة الله ثم سلامه وتلقى أراضي في المدن الجواري عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها نجري وكل المخالف عليه وعلى آل الكرام وصحبه ومن يرتدي من كل بر وصالح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أماني رسول الله عن كل رامه على رغم قادل للبراز ورائه قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يز رضي الله تعالى عنه يجي رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amani ya kiyaye ni an kulli rami da duk wanda zai kawo harbi ya ce zai harbe ni Allah ya kiyaye ni saboda sirrin manzon Allah ala ragami gadin abu mu da hancin wanda zai waye gari libirazi saboda ya fito na fito da ni wa ra'ihin da wanda zai mareta yana fito na fito da ni to dukkan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye ni amani rasulullahi amma karmakirin wa shumin lalzi shumin wa kullil jawa'i rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amani ya kiyaye ni amma karmakirin daga makircin dukkan wani mai makirci wa shumin li shumin li shumin ga shumanci shine tsafi ga dukkan mabocin tsafi wa kullil jawa'ihi ka dukkan wanda zai hada da tsafi da da kulungoto don ya cuce ni wasirin lizi sirin wa ainin li'ainin kuma ramaduri kai tsafi mashadi wasirin lizi sirin Allah ya kiyaye ni saboda manzo Allah da sirin na nan mai siri in ya kulla sirin sa ba zai tasiri a kaina ba wa ainin li'ainin hakanan wato idaniyar nan ta maita wadda take jifan waɗanda wanda ba a ƙauna to ba za ta ba za ta cuce ni ba kamar rama durri duk wanda ya yi nufin zai cuce ni a gaya masa kad sa'a fi masalihi ya yi ɗawaniya ne don ya gyara ni domin cutar tasa za ta juye ni ta zama gyara gare ni shi kuma ya zama kana'ihin kamar wanda zai iya karo da dutse gwagwaron gwagwaron ya halakar da kansa biyu ne rasulillahi kafi wa malja'i kama muhyir al'abdul haƙir birabihi waɗannan abubuwan duk da na lissafa na same su ne biyu ne rasulillahi saboda alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafi wanda yake kogona wa malja'i mafakata fama mubugidin abdul haƙi duk wanda fama birabihin duk wanda ya ce ainihin zai cuci wannan bawan Allah wanda yake ganin shi karami ne a gurin bayan Allah to ba zai samu riba ba duk wanda ya ce zai kiyayya ga shi Ibrahim ba zai samu riba a cikin rayuwarsa ba nasatu liman yabji salamata wal ula yukhalli anil madda min kulli qadi sai yace nasatu ina ba da nasiha liman ya bugi salamata ga duk wanda yake neman zaman lafiya wal ula da daukaka ta duniya ko ta lahira yukalli anil maddani ya kyale mawaƙan manzon Allah su yi yaban manzon Allah min kulli qadihin daga dukkan suka ya daina sukan masu yaban manzon Allah masu yaban manzon Allah su suna cikin daurin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a kyale su sai ta shiga cikin fagen bege sai ta yi manzan Allah.
fa inna rasulallahi hamiz marihi wa qad ja'a mansuran ala kulli qadi fa inna rasulallahi kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hami limarihi yana kiyaye masoyansa fa mawaƙan nan da kuka ji suna yabon manzan Allah ba fa kiyayya ta sa suka yi wannan abun ba soyayya ce gare su shi kuma masoyi baya kyale masoyi akan soyayyar da aka masa saboda girman soyayya wa kad jaa mansuran kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo abin taimako ala kulli kadin a bisa dukkan wata babban musiba daga makiya sai kaga ya zo ya taimake ka wa qad kubiya al-ahzab yawman tazabu وردوا بغيظ بالبلايا الفوادي ko ba ku gani bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka ishe masa al-ahzaba tattarkiya yawma tahazzabu ranar da suka yi tattarkiya suka zo suka kewaye Madina su dubu goma sha uku su kuma sahabban manzo Allah su dubu uku ne kawai ka gani wannan yawan nasu bai amfane su ba faruddu shikenan shikenan ainihin sai aka mai da su bigaizin da fushi bilbalaya da bala'o'i alfawadihi manya-manya masu girma shikenan sai ga su kagan su an watsar da su ko harsanna alayhi rihan wajen zallan karauha aka aiko musu da iska da kuma rundunonin da ba sa ganin su su ne mala'iku aka halakar da su ga baki ɗaya suka watse wa inni ma'al muqtar li kulli halatin bi hubin wa dhikrin thumma qarbil majaihi sai ya ce wa inni cewa ni ma'al muqtari ina nan tare da abin zabi bi kulli halatin a cikin dukkan halaye na bi hubin da soyayya wa zikirin da zikiri na manzo Allah ثم قرض المدائه sannan kuma wato kirkirar waƙoƙi na yaban manzan Allah فمن رجنا وسامه فورائش إلى ناري فلينذرا بالقوادي ina ƙara faɗa dai ga wanda suke nuna min kiyayya su daina kiyayyan nan ko su daina ko kuma abin da zai same su ya kai same su ni ba ruwana kamar rashe da anawi wanda duk ya kawo harbi bangare na sahamahu ya kawo harbi da mashinsa kurina wawa ra'ishin ila na harbi idan mashin ya taho kasarina sai ya juya ya koma kirjinsa ya harbe shi ya halakar da shi faliyun zaran ana masa gargadi bil qawadihi da manya-manyan musibu wanda za su same shi Alaihi da kiyaye wali Allah kowane iri man adali waliyan ha faqad azantu bil harbi wanda duk yayi gaba da waliyina to yace a hakika nayi fito na fito da shi da yaki eh eh wani hadisi nan da nake yawan karantawa ga ɗan uwa hadisin ibn majah ko yana cewa yana cewa man adali man adali waliyan faqad barakallahu bil muharaba إن الله يحب الأولياء الأتقياء الأبرار الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا وقلوبهم مسابيع الهدى تسبب الله ينا سن ينا سن وليين ينا سن باينسا الأبرار waɗanda suke kubutattu al'adiyya waɗanda suke masu tsoron Allah waɗanda suke al'auliya waɗanda suke majibinta al'amarin Allah to in aka ce wannan mutumin Allah ne ya shagala da zikirin Allah ko da wata ibada ta Allah to ka kyale shi da Allah in ka ce zaka taba shi to kuma da shi zaka ba shi zaka taba ba ka tabo tsuliyar dodo me shi ka tabo shi ko shi ko ya ce wanda biye gaba da wani na na yi fito na fito da shi da yaki ko da sarkin garin ku ne aka ce zaka yi yaki kai kai kai kai daga ci ya ka gani ballantara ubangiji mahalicin halitta gaba daya ya ce zai yaƙi da kai ai kafin ka fara ma ka kare babu babu matafiya saboda haka ainihin a kiyaye yaƙi da waliyan Allah ko gaya musu maganganu ana ganin ana jin daɗi to wannan abin ƙarshe sai zai zama musiba yawa inna lana inda Allah martabatan sanahat fil wujud وأقلها وأقلها مرتبة وأقلها مرتبة أن من سبنا ولم يتب مات كافرا أمر نشا مرتجانية yace muna da wata martaba a wurin Allah wadda take ta kai mutuka a wajen daraja a wajen Allah aƙallinta wanda duk ya zagi waliyi daga cikin waliyan Allah bai tuba ba zai mutu kafiri bai sani ba a hankali a hankali za a rike masa salmu yana baya yana baya yana baya har ya je wata rage magana kafirci har ya zama kafiri bai sani ba ko ya sani ya mutu kafiri bai sani ba saboda haka taɓa waliyan Allah haɗari ne ƙwarai da gaske yana cewa alhamul auliya masmumatun wato naman waliyai sanmu ne cin naman waliyai sanmu ne a cikinsa kai kokarin karka kuskura ka rika cin naman bayan Allah ballantana waliyan Allah Allah ka kiyaye mu Allah ka yi mana muwafaqa
عليه صلاة الله ثم سلامه أنال بها كل المنى والمراده صلاة الله دعمت الله استفتك من الله صلى الله عليه وسلم أنال المنى لو بسبب صلاة shine ko da sababin salatin ne in samu dukkan burina wal marami da dukkan da dukkan ribobi biya da sababin salatin alayhi salatu llahi thumma salamu li yarba lilahi ala kulli madi salatin Allah amincin Allah sabata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ni yarfa anil hadi mai suna hadi ya ɗaukaka ni ala kulli madihin abusa dukkan wani mai yabo ga manzo Allah in zama daukakakke a kansa alayhi salatu llahi thumma salamuhu litamla minhu bil amin jawalihi salatin Allah da amincin Allah sabata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da banza ba litamla ainihin jawanihi wato ita wannan salatin ta cika ɓangarorin ƙirji na min hubbil amini da soyayyar amintaccen Allah kowane ɓangare na ƙirji na ya cika dam da soyayyar annabi kuma Allah ka ba mu haka shehu alaihi salatu lillahi thumma salamuhu liya qabala ta'i thumma kullal madahi salatin Allah da amincin Allah tabbata kaman ga Allah sallallahu alaihi wasallam liya qabala ta'i ba da banza ba dan ya karbi ainihin dawaniya ta da nake yi summa kullal mada'ihi sannan ya karbi dukkan yabanni na gare shi alayhi salatu llahi summa salamuhu wa tuzqara bi bil muzul dawalihi salatan Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fatu suqa arabi a shayar da kasashe na duka bil muzul dawalihi da gajimarai irin waɗanda suke masu ɗauko hadarin nan mai nauyi da ita kwarara ruwa ba a sannan riya lawaƙiha luga ce ta lawaƙiha laƙihatun wato ainihin girgije mai nauyin ruwa shine dawale yawwa
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بأنته وكل المسالي salatan Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce nujihi wato wato nasara ta ta tabbata wa kullul masalih da dukkan gyare-gyare nasu tabbata biya da sababin salatin عليه مع الآل الكرام وسبي ومن يرتبي من كل بر وساله salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yaka tafi da wanda yake biyayya Allah min kulli barrin daga mai biyayya ga ga iyaye wa salihin da mutum nagari نعم harfu ta'i طبيبي زقامي عابد ذو المفسد نذير دليل مثله لم يكن قط تبالي في زير اللمعام مذهلا جدار العطايا والنقول قد فهدي وبستاني بديع محمد وهدت سر الهاكل الراي محمد وذاك الذي ما ما ذكرت جماله زرى الوجد في حتى أهيم وأقبل وذاك الذي ما من كفرت بمرئه يجري قلبا رأيت من كل ينبت وذاك الذي لولاه لم تلف قدرته فهو القاسم المعمول يهدي ويقصد عليه صلاة الله ثم سلامه تذكر لي داري وقلبي تنشد عليه صلاة الله ثم سلامه تبيد العدا درا ولا مال amin عليه صلاة الله ثم سلامه يدير الأمر كل شيء وأجمل عليه صلاة الله ثم سلامه بها أسبق الأقدام درا وأبرد عليه وعلى للكرام وصحبه ومن سلكوا دين النبي وعقده عليه على الأيام ما قال مغرب حبيبي سبحاني آمل النور موسد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam طبيب سقامي أحمد النور مفسد جميل جليل مثله لم يكن قط هذا مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم ياس رضي الله تعالى عنه yace tabibi kaga likita na sikami shine cutar tawa shine cutar shine maganin sallallahu alaihi wasallam ahmadu nur ma'ana shine cutar wanda yake begensa ne murkusun neman soyayya ina cutar begensa kuma sai zo ya warkar da ni da samun muradi na na saduwa da shi shine ma'anar haka Ahmadu shine Ahmadu An-Nuru mai suna Nuru muqsidu mai adalci Jamilun kyakkyawa ne Jalilun mai girma ne misluhu lam yakun qaddu ba taɓa yin kwatankwacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya ba دوالي في سير المهامها مذللا لناول أدايا والقول قد أغبطوا Tawaliya ya nannaɗe mun ainihin almahamiha jejika fi sairi a cikin tafiya ta ya wato mujzilan ina mai gwaggwaba mun baiwa zuwa gare shi ina hawila a ɗaya zuwa katarnin baya-bayan da ya mu wayyo baiwar da ya mun fili ce da yawa ce ba ta da iyaka wal buhulu dukkan waliyai a dogo bidu an yi an yi burin a ba su haka ba su samu ba فهرسي وبستاني مديو محمد ما تات سر لها الوحي مهبدو faharsi ka ga noma na wa bustani da ainihin wato shinge na wato lambu na madihu muhammadin Sallallahu shine yabanni na ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mahattatu sirrin haqqi wannan fa mu- annabi muhammadu shine tashan nan ta sirrin ubangiji gaba daya Ah, mu- mahabidun shine masauka lilwayi gabayen Allah وذاك الذي مهما ذكرت جماله ترى الوجه بي حتى أيم وأخبث وذاك شيني وندا الذي مهما ذكرت جماله ويوشي نعم بتكاونسا صلى الله عليه وسلم سر الوجد sai bege ya shiga cikin fiya a cikin kirjina fiya ne saboda waka aka ce fi eh saboda waka ne sarar wajidu fiya sai bege ya shiga tsakin kirjina ya cika kirjina hatta ahimu har an zama ina imuwa wa akhbidu ina fagauniya cikin sa wa zaka allazi ma mashtagaltu bi madhihi ya bibli ya faidan haythu mal kullu yarbidu wa zaka shi manzo Allah din nan fa shine allazi ma mashtagaltu koyaushe na shagala bi zikiri da ambatansa ya fi duniya faidal sai wani irin fairi na kwaranye ya rika kwaranyo min haisu malkullu ya gabidu yayin da waliyai suke kallon wannan abun suke burin ina ma su ne وذاك الذي لولاه لم تلف قطرة وهو القاسم المامون يهدي ويفسد وذاك الذي لولاه شيء وندا ايهم بعدن شي با لم تلف قطرة da ƙwayar ruwa ma ba a same ta a bayan ƙasa ba saboda albarkacin manzo Allah ne muka samu duk wannan rahmaniyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana ana rahmatun muhdatun ala al-ardi ni ne rahama wanda Allah ya shimfida ta a bayan ƙasa famul qasim shine ainihin mai rabawa al-ma'mun amintacce yudi yana bada baiwar Allah wa yuqsidu kuma yana adalci bai taɓa yin zalunci ba عليه صلاة الله ثم سلامه يساقي للرجال وقلبي تنشد salatin Allah da amincin Allah sabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salati tusakhiru li dahari ta hore min zamani na ya zama na Allah wa qalbi tunashidu ay wa tunashidu qalbi zuciyata ta zama mai nishadi a cikin manzon Allah عليه صلاة الله ثم سلامه تبيد الإله الرم والأعمال تعبد salatin Allah da amincin Allah sabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salati tubidul ida ta halakar da dukkan makiya turran gaba daya yahudawa da nasara da waɗanda suka kunsu a cikin su wata habidul a'mala kuma ta kwata ayyukan su gaba daya عليه صلاة الله ثم سلامه يدين لأمر كل شيخ وأشمل amin salatin Allah da amincin Allah sabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh, kullu shaykhin dukkan tsoho tukub tukub wa shimadu da saurayi wanda ya fara furfura ya dinu li amri shi biyayya irin biyayya da nake wa manzo Allah su biyo ni عليه صلاة الله ثم سلامه فيها أسبق الأقدام درا وأبرد salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asbiqul aqdaba da sababin salatin nan ne in tsere wa dukkan kudubai durran gaba ɗayan su wa afurudu in zarce su biha saboda sababin salatin عليه مع الآل الكرام وسبه ومن سلك دين النبي وأقصد salatin Allah da amincin Allah tabbata alaihi a gare shi ma al'alil kirami tare da alayansa masu girma wa sabi da sabbansa wa man salaku dinan nabi da waɗannan da suka haɗu akan wannan addini na na annabi sallallahu alaihi wasallam wa haka sadu kuma suka yi adalci عليه مدى الأيام ما قال مغرم لبيب سقامي آمد النور مفسد salatun salati wa salamun da sallama ma kala mughramun ko yaushe mai bege yace dabibi likita na sikami shine cutattawa ahmadu nuru shine ahmadu mai suna nuru muqsidun wato ainihin mai adalci ya tabbata alai a gare shi madal ayyami tsawon kwanuka gaba daya harful ya'i يذكرني البرق الوليد المغانية حقيقا وسلام والنبع والعواليا أعدت له بالقوت والعين كله رقود عجم المسرات الزواليا سقى الله من تلك المدن مرابعا فوسلها المختار للقبر ماشيا أما أنجبوني لهم حب محمد إذا المال إليه تلوت القواليا أبيت بليل النابي وقد برت أمية وجادي في جميع جارية أنادي حبيب الله لا بابك المؤمل يا محمود فانزل لحالي عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها نيل الأولى والمعالي عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها القى لديك الأماني عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها هدى فأسبه هاديا عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها بقاك إمام واديا عليك صلاة الله ثم سلامه أقول بها بردا على كل سامي عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها بقى وبيدي جاهلا عليك صلاة الله ثم سلامه يكون بآنة لي هدى وآلية عليك صلاة الله ثم سلامه يدل بها بسر الأسر القوالي عليك صلاة الله ثم سلامه ليربي رسول الله كل ثنائي عليك صلاة الله ثم سلامه يجيب بها المولى جميع دعائي عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وسال شيء ذكر عاليا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مم.
يذكرني البرق الومي بالمغانية حقيقة وسلام والنقى والأواليا قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم إنياز رضي الله تعالى عنه يسي البرق الوميد والقيا إذا انتهفك سيوان يذكرني المغانية tana tuna min gidajen nan na manzon Allah masu hasken nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haqiqan tana tuna min wadi haqiqin hmm menene din ne wannan wa sal'an tana tuna min dutsen nan na sal'u wannan ka da gurin nan da manzo Allah yake yin kilisa wal awaliya da awali unguwar sayyidi Abubakar kenan tana tuna min wa'annan ungoyi كأنه بيكوس والعي كلهم رقود أجم المسرات الزواريا lahu ni na zauna gare shi gani gashi ina bikosa ina can kosa tsakani na da shi kilomita dubu tara wal haqqu ko wal hayyu kulluhum ruqudun alhalin dukkan dangina kowa yayi bacci da daddare yana ta shirgar bacci a shi ni kuma ashimul musirati ina jin kanshin girgijen nan mai hatsawariya masu zubar da ruwa ina jin girgije na soyayyar annabi na sauka a kusa inda nake masa bege تقلب من تلك المزون مرابئا توادانا المختار للقبر ما هي shai yace sakallahu Allah ya shayar da almuzuna gidadda wato ruwaye min tilkal muzuni daga wannan gidaddaji Allah ya shayar da marabi'an gidaddaji min tilkal muzuni daga waɗancan gizagizai da nake jin motsinsu a madinatu kose ta waɗana halin kutaru wadda ainihin mahi mai shafe ɓata ya zauna a cikin wannan gari mahiyan yana mai shafewa lilkufri ga dukkan ɓata وما يجبن النوم هب محمد إذا الغالي ليلي سلوت الغوانيا sai ya ce hukku muhammadin soyayya nan ta annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam kama an jufunin nauma ta kore mun bau- bacci daga burana ni ni ni ni ba da- ba zan iya yin bacci saboda gani ga manzo Allah ina begensa ba amma makotana da kowa ainihin sun yi bacci ko abitu bilalli tummi سهران منشدا لذكر الذي قد دعا بدأ مختما أساجد فيه الورقة ليلي وجيرتي نيام وجبني كالمذانب مغرما برسول الله صلى الله عليه وسلم yace bi tazkarihi da ambatan manzo Allah ne salautul gawaniya na tuɓe zuciyata daga san ‘yan mata mafi kyawu na ba- na watsar da su na kama tuntuntunin manzan Allah da yi tsawon dare na أبيت بليل نافق وقد سرت أمية ودادي في جميع عشائها Habitu ina kwana tsawon dare na bilailin a cikin dare na bigi yin irin daren na diga na diga tuzbiyani ɗaya daga cikin shu'ara'ul shu'ara'ul sab'a ne na jahiliya to shi yana kwana yana kwana i- i- wata ran ya kwana ran kwana tun daga farkon dare har ƙarshen dare yana baƙin ciki wata ran ya kwana tun daga farkon dare har ƙarshen dare yana farin ciki ko kuma a'a wato na diga na diga tuzbiyani lokacin da ya ɗauko budurwarsa da yake santa ana ce mata umaima in ya fara yi mata bege tun farkon dare har asuba zai ta begenta ba zai gaji ba to ni ma irin wannan daren nake yi tun farkon magariba in na fara yaban manzon Allah har asuba ba zan gaji ba amma ni akan manzon Allah ne shi kuma akan umaima ne budurwarsa Ah. na'am mm.
نعم قد سرت faƙar faƙar sarat humayya wudadi Na'am.
hakika ita ainihin wato humayya hu- hudadi wa- widadi tsatsakin soyayyar manzon Allah ya nashe a cikin tsatsakin cikina fi jami'i hasa'iya a cikin dukkan hancin cikina soyayyar manzon Allah ta nike ta markaɗe ta أنادي حبيب الله داها محمدا أبا القاسم الهادي المخفى مناديا litarham wa إمام طارع عند بابك المؤمل يا محمود فانظر لحاليا Allahu akbar unadi habiballahi sai na zama ina kiran masoyin Allah nan da mai suna dahe Muhammadan halin kasancewarsa a wannan abun gauran suna mai albarka Abul Qasimi shine baban Al-Qasim Alhadi mai shiryawa Al-Muqaffa abun bi munajiyan sai na zama ina munajaci da shi ina cewa likar ham khadiman ya rasulallah ka ji kan wannan ainihin khadimi naka bari'an wanda yake mai kankan da kai ainihin wato inda babika wanda yazo wanda yazo gashi nan ga gashi nan a bakin kofarka almu'ammali wanda yake buri akan bukatunsa ya mahamudu ya mai suna mahamudu fanzur li haliya ka duba halayena عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها نيل الملا والمعاليا salatin Allah da amincin Allah tabbata a gare ka ya Rasulullah salatan salati ce biha da sababin salati ne nailil ula nake samun dukkan daukaka wal ma'aliya da dukkan girma عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها لقى لديك الأمانيا salatan Allah da amincin Allah tabbata a gare ka ya Rasulullah salatan salati ce alqa al amaniya in gamu da dukkan bure-bure na biya da sababin salatin ladaika a gurinka عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أجاب عزبا وهاديا salatan Allah da amincin Allah sabata a gare ka ya rasulullahi salatan salati ce biha da sababin salatin u- uhuda a shiryar da ni fa usbihu hadiyan sai in waye gari ni ma mai shiryarwa عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها فقا خيما مواسيا salatan Allah da amincin Allah sabata a gare ka ya rasulullahi salatan salati ce abuka in wanzu kariman mai karamci muwasiyan mai taimakon bayan Allah biya da sababin salatin عليك صلاة الله ثم سلامه أكون بها فردا على الكل ساميا salatin Allah da amincin Allah tabbata a gare ka ya Rasulullahi salata salatan salati ce akunu fardan in zama makadaici alal kulli a bisa dukkan mutane samiyan wanda yake mai daukaka bihar sababin salatin عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها بكى وغيرها جارية salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce abqa in wanzu wa faidiya jariyan wato faida ta ta zama wanzajiya abqa wa faidiya jariyan ko afna وفيدية جارية afna ko faidiyar jariya kuma mutu faida ta kuma ta zama tana gudana to sai ce abka ko faidiyar jariya inna al'alim idza mata lam yamut idza mata al'alim in kada amaluhu illa min thalathin idza mata ibn adama in kada amaluhu illa min thalathin illa min thalathin daga ciki aw ilmun yuntafa'u bihi to wanda yake ya kwarara ilimi na zahiri ya kwarara ilimi na baɗini wa in fana wa lam yafna fa huwa baqi la yamutu abadan abadan na'am alayka salatu llahi thumma salamuhu yaqulu bi anabili hudatan wa aliya salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasli ‘ya'yana wa aliya da iyalina ya kunu su zama hudatan shiyayyuwar abada bi hada sababin salatin alaika salatun lahi sun masalamuhu da sunu biya misirin usurar kawaliya salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah su tabbata a gare ka ya rasulullah tasunu biha misiri ita wannan salatin misiri gari na na madinatu kaula din nan ta kiyaye al-usul al-khawaliya ta zama ita ita ce headquarter za a rika addu'a kowane gari na duniya ya zauna lafiya alaika salatun lahi sun masalamuhu liyurbi rasulallahi kullu zana'iya salatin Allah da amincin Allah tabbata a gare ka ya rasulullahi liyurdi rasulullahi kullu sana'iya kullu sana'iya dukan yabanni na liyurdi rasulullah ya yadda min da manzo Allah a gare ni عليك صلاة الله ثم سلامه يجيب بها المولى جميع دعائيا salatin Allah da amincin Allah tabbata a gare ka ya rasulullahi yujibu bi hal maula ubangiji madaukakin sarki ya amsa jami'a du'a'iya dukkan addu'o'i da nayi biya da sabon salatin عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه سيد الدين عاليا salatin Allah da amincin Allah tabbata a gare ka ya Rasulullahi Sallallahu wa alin da alaye wa sabin da sahabbai alladina shayyadu dina waɗannan da suka karfafa addini fa kana aliyan sai zama madaukaki Allah ka alhamdulillah Harkul kafi.
Allah ka da lafiya shi shi da tayi da wani abu an yi me Allah ka Allah saka eh ba caji lokaci ku ne ba ku da caji ko ko sola
Allah ka da lafiya
lokaci yayi amma ba fara da ruwa
Minti talatin da biyar.
to kaji kaɗan ne eh
ba shi mace ba to in ba fara da wuri ba kuma sai kuma gama da wuri A dole ce, yanzu ba an kashe wani wajen nan.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.